من الشيطان اللعين الرجيم من أمره ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي سرري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى za mu ci gaba da karatunmu na nabiyu rahma siratun durusu mu'adar na babban malami a doktor muhammad sani umar hafizahullah ta'ala idan ba manta ba muna shafi na ɗari da tasa'in da shida kuma muna cikin gazuwatul ahzab yakin azab mun gaba shi mun zo abin da ya shafi bani kuraiza gazuwatul bani kuraiza to a cikin sa ne malai ce mina durusul mustafada yana daga darasan da za a fa'idanta da su na farko annal muslima ya kawo fil ism lallai musulmi yana iya fadawa cikin laifi ko zunubi walakin na hu yusari a fitawa sai dai kuma da ya fada cikin laifi ya gaggawa ya zo ya tuba inna mawdi'an ibara gurin da ya kamata a lura a kalla ko akan wannan fi hadal mawqif a wannan matsayar bima da yake ya kuma bi tasarrufi a bi lubaba hakan yana kuya ne ya kuma bi ma'ana kuya yana kuya cikin kai komo na abu lubaba ba da ma waka a minhu hadhihi dalla bayan wannan tuntuban ya fada masa wala yin tuntube shi ne wannan zai fara Allah bi afsha bi hasiran harbiyan qadiyan wanda ya wani sirri na yaki khadira mai haɗarin gaske kun ga shi ya je gaya mutu a nan da yan ba da su da ishara ko da nuri ya mutu haka cewa me kake gani a nan zai wani mutu haka to wannan abin da yayi sai rantu ya ya addurar annabi alaihi salatu wassalam ba abu lubaba shi ko abu lubaba da yau hawili da kato kwata kwata da yi kokarin koyi alama ku badara ko ku jira minu abin da yi sukul da baka wajen aikin rana shi ne alama ku jira minu abin da yi sukul da baka wajen yin sa wa zuhura amama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayyana a gaba annabi alaihi salatu wasallam wal muslimina da musulmai sai ta bi mata hadu rasulun nabi adda muhimmatan wato bai zo ya bayyana gaba annabi Ali da ta salam da sauran musulmi wato a bayyana mutumin da adda muhimmatahu wato ya bada aikin da aka dora masa dina da shi tare da cin nasara bai so ya haka misali bai so ya kawo kansa gaba annabi Ali da ta salam a zuwan cewa aikin da aka dora masa ya kai cin nasara wato ya zo ne kamar yana mai zargin kansa gaban musulmi da kuma annabi Ali sallallahu alaihi wasallam walakin lahu tadhakkara liqamatul lahi alayhi sai dai ya tuna liqamatul lahi alayhi kulawar ubangiji raqib ko ma yafizu min qawli illa ladayhi raqibun atid raqib wanda yake a halarta da kai atidun wanda yake wato yana bibiyar kai abin da zaka yi ai hazir wanda yana gurin duk abin da zaka yi muraqaba shine mutum ya rika kusanto da Allah kamar ga ka gashi sai zan to yana tuna cewa lallai Allah na kusa da shi wa ilmuhu bima yusiru wa yu'lin kuma yana sanar da cewa lallai Allah ya san duk abin da ya koyi da kuma abin da ya bayyana wa tadhakkara haqqa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al'azima alaihi sannan kuma ya tuna hakkin annabi alaihi salatu wa salam mai girma a kansa wa huwa alladhi tamanahu ala dhalika sir ya tuno cewa annabi ne bai dora masa amanar wannan sirrin afaji'a sai ya tsorata li hadhihi zalla saboda wannan kauci tuntuban da yayi sifil da bakan da yi da tuntube zalla shi ne tuntube faza'an azima firgita babba wa kara bi zambi ya tabbatar da zunubin sa wa rafa bi kuma ya gurfi da shi wa badara ila mu'aqabati nafsi haka sai ma ya sa Abu Lubawa ya yi gaggawa wajen yi wa kansa hukuma dunan tizar tahqiq ba tare da ya saurari tabbatarwa daga Allah madaukakin sarki ba wa tawqi'u al-uqubati al-wajiba da tabbatar da hukuma ta wajibi da Allah zai dora masa duk bai jira wannan ba inna suratun tadbiqiyya wannan ko wani hoto ne wanda aka dabbaka shi a aikace wato dangane da likauli ta'ala saboda faɗin Allah da yake cewa inna matawatu 'ala Allah hakika tuba 'ala Allah a gurin Allah lillazina ya'maluna su ga waɗanda suka aikata abun zunubi ko wani abun memuni bi da halatin cikin jahilci to tuban su na kwarai sun mai tubo na bin karimin sannan suka zo suka tuba a kusa masu irin wannan ɗabi'ar ba wula ika ya tubu Allahu alaihi to dan Allah madaukakin sarki zai karbi tuban su wa kana Allahu aliman hakima Allah Allah madaukakin sarki aliman ne masani ne hakima kuma mai hikima wa kana anzala Allahu ta'ala fi abi lubaba Allah ya madaukakin sarki ya saukar da آية كان أقول باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا ولد كمان قصيان الله لا تخونوا الله تنكو حائنت الله والرسول نوانزلت وتخونوا أماناتكم هو حائنت أمانكم وأنتم تعلمون على أهل كل سنة نبي يحلو للبعض lallai yana da daɗa ga wani sashi an ya taɗa wa lu'ara ta sarrufin nabi sallallahu alaihi wasallam yi tsin kai leka yadda annabi alaihi salatu wasallam yake kai komo wa mu'amalatihi da kuma mu'amalarsa ni bani quraiza ga bani quraiza wa ya'tabiru wa ya'tabiru su kuma lura da cewa anna li'idamal jama'i ratarwa ta gaba daya allazi tamma li haula'in nas wadda ta tabbata ga waɗannan mutanen su bani quraiza yattasimu yattasimu bilkaswa yana nuna alamar cewa suna kekasasshiyar zuciya wal wahshiya da kekashewa har yau wal ijrami da ba a cikin zunubi to duk akwai wannan matsalar ila har zuwa ƙarshe ma ne yace wal jawabu ana hada min wuduhi amsa akan wannan ko ya zo ne ta fuskoki kamar haka an gane ku alwajhul awwal fuska ta farko an yi kala a ce ma za lau an na nasi da gazuwata al'ahzab tammat me zai faru inda a ce natija shi ne sakamako sakamakon yakin ahzab ya cika hasba ma kala yukhaddidu laha banu qurayza gwargwadon yadda banu qurayza yukhaddidu suka tsara inda yakin ya tafi yadda suka tsara wai menene kake tsammani wa azabahum da kuma rundunoninsu inda yadda suka tsara yakin haka ce ta bazu mai kuke tsammani abin nufi ga shi kenan za a yi wa musulmi fata-fata fata-fata saboda haka to shine ma da yace alam takun hiya al-ibadatu tamma inda hakan ya faru ba shine al-ibada shine rasarwa qararwa ba za a samu ibadatu tamma ba bil ayn ba bil ayn ibada kenan amma ibadatu ta ma shine karowa ta gaba daya lil muslimi na ga musulmai ajma'i na gaba ɗayan su inda tsarin da suke wa musulmi tsarin da suke yi da sirata da suke da tattalin da suka fito da shi ya tabbata to da ba a ƙara samun wani musulmi a baka sa da shi kenan sai sun gama da musulmi duka to amma Allah bai yadda ba alwajen wasani fuska ta biyu ko annal yahuda su yahuda lafiya ma yahudu quraiza musamman shine lafiya ma musamman yahuda bari quraiza lam yalqaw min almuslimin dailata sanawa ba su haɗu da musulmai ba tsawon shekaru allati talatul mu'ahada wata take bibiyar yarjejeniya da alƙawari da aka yi illa kullu bin wafa duk shekarun nan gaba ɗaya da suke sun yi su ne cikin biyayya wa wafa da suka alƙawari wa mu'amalatul hasana tayyiba da kyakkyawar mu'amala mai kyau kamar shaidu an fusa wani bizari kamar yadda da kansu su yahudawan sun tabbatar abin nufi kafin a zo a yi wannan yakin banu kuraiza ana da yarjejeniya da su ana da alkawari da su na cewa ba su ba annabi alaihi salatu wasalam ba za su taba shi ba ba zai taba su ba to kuma wannan alkawarin ba su karya shi ba suna kansa kun fahimta da kyau ko har sai da aka zo wannan gaba fa inda ma zahaba yayin da huyayyu bin aqtab ya tafi wannan huyayyu bin aqtab sun mubara shi ne mahaifin tafiya bitu huyayyu mahaifiyar a matar annabi alaihi salatu wassalam akbar zuwa ma'il yahud shine babban jagororin yahudawa shi huyayyu bin aqtab ne ila ka'ab bin asad wanda ya tafi gurin ka'ab bin asad al-asadi wanda yake al-qurazi kai za'imu quraiza shine shugaban quraiza yi guri yana ziga shi bi nasbil ahadi wajen warware alkawari ma annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da annabi alaihi salatu wasallam kani yace wai haka ya huyai ka'ab ibn asad yace kai tarka ya kai huyayyu innaka imru'un mash'um kai mutum ne mai shumi shumi kamar mai sharri kenan mutum ne kai mai kirri wa inna la hajata li bika ba ni da bukatar ka kuwa wala bi ma ji da ni bihi kuma ba ni da bukatar abin da ka zo min da shi inni lam ara min muhammadin illa sidqan wa wafa'a yace ba na ganin komai daga bangaren annabi alaihi salatu wasallam in ba gaskiya da tuka alkawari ba wa kad wada'ani yayi min alkawari wa wada'atuhu ni ma kuma ne masa fada'ani kyale da kawai lakinnahu lam yazal bihi hatta aqna'ahu bil khiyana bai ko gushe tare da shi ba sai na aqna'ahu ya wato gamsar da shi bil khiyana ta hanyar ha'in wa naqd al adi da kuma warware alkawari alwajhu thalith fuska ta uku kuwa anna qanuna ayi dawlatin al'ad qanun shine doka dokar kowace irin daula a yanzu ma'an aduyi akan oke can ne ake bil idami oke ya kuma bil idam suna yi hukunci ne da wato kawar da mutum alaman ya kunu waɗanda ga wanda ya ha'inci ƙasa dokar ƙasa yanzu wanda ya ha'inci ta dokar ko dai zama dokar kisa ko kuma ɗaurin rai da rai haka dokoki suke ko na kirizi yawwa in aka yi irin wannan mafi duk dokokin kuka duba to yawancin wannan ina ji malam lawan gadon yana da wani littafi shi ba da yi shi akan wannan wato tun tun ha'intar kasa akwai wani rabin da yake da shi sannan da wanda ya zo kuma ya kara yin samun suna wanda ya yi wato ya gyara shi ya kara samun littafin ya yi kwarai da gaske su zo da haka wanda aka da tun amana kasa a yanzu ba an kashe shi ake ko a matsaurin da life in jail tsarin tsarin rai da rai to shi ne ba da yake ba mu misali yake cewa dokokin kasa a yanzu ba shi ne in aka kama ka da wannan duk amanar kasa to shi ne kawai a rasar da mutum wa yuqimu ittisalati ma al'adu kuma aka kama mutum ya mika wato ɗaukar sirri yana kaiwa abokan gaba idan aka samu haka shi ma auyar da jassasu ne hisabi ko kuma yana bibiyar su wannan yana tura musu sako don kuma yana bibiyar mutane yana kawo musu sako sakon ƙasarsa don wato a cutar da ƙasa wal akaru lati tafiquna fil asr al hadir hukunta hukuntan da ake tabbakawa wato a zamanin nan ne yanzu alamati da hadi al hawa akan irin wayannan halaye wala tattalibu wa tataba amma asgarahu sa'd bin mu'az irin abin da sa'd bin mu'az ya yankewa bani quraiza bi haƙƙi bani quraiza dangane da haƙƙin bani quraiza wannan hukunci ya yanke musu cewa ya gaba ɗaya duk mazan cikin sa a yanka a kashe su ko haka aka rika yi musu to shine aka ce wannan hukuncin da ake yi a yanzu shi za babban bayani da wannan malaman tafsiri suke wa mallam ya hukum bi ma anzalallah wannan guda uku hukunci ne wanda yake bai kamata kawai ka zo ka ɗauko kai ta faɗa da ka ba hukuncin da suka kawo na cewa ko da constitution ake kada ba ci gaskiya kai to kai hukuncin Allah tunda a ƙa'idar doka ta ƙasa ma wajen yanke hukunci ya baka dama ka yi ijtihadi ko ka gano me ya kamata ka yi to kai a zuciyar kan kasa cewa za ka yi hukunci ne da hukuncin Allah ba constitution ka ba amma da wai al-mu'asiri da malaman tafsiri akwai wanda suka kawo wa'annan maganganu kuma wannan shi ya bi da ka ɗauki mutum kawai ka ce fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun humul fasiqun a to saboda haka kaga wannan hukuncin idan ƙasa da ta yi doka wajen zartarwa cewa duk wanda aka kama da cin wato amanar ƙasa a kashe shi to a da can a rasuke da can annabi alaihi salatu wassalam ya ya zartar da irin wannan hukunci an kama banu qurayza da su amana kasa da an kashe yawwa saboda haka wata ba hukunci bane mali yace alladina rafa'u silaha bidda sultan al-madina wanda ta daga makani suna kikiyantar shugabannin madina ma al-ajnabi tare da suke addinin baya wato ajnabi su ne wanda ba yan cikin mutanen madina ba al-mu'tadil mu'tal wanda suka fada wajen ketare iyaka wa sa'adu li dukhul al-adu al-bilad suka sauƙaƙawa wato abokan gaba shiga cikin garin domin su suka rika nuna musu suka rika sakar da suka rika gaya musu sirrin musulmi to shine malai yace wa tajassasu ala dawlatil muslima suka rika yin tajassus da Allah yace wala tajassus shine ka rika zuwa ka gano laifin mutum ko me yake aikatawa dan ka je ka gaya wasu kamar yadda babu inda ta kai a wata kai yake shine wanda zai SS dan ya cutar da addinin sa da al'ummarsa haka wanda SS ne yanzu amma kar ku yi mamaki SS na zuwa nan ya zauna kun ga dai ba wani taka kara muka yi muka karya ba almajiran almajirai ne mu sai zo ne ya zauna shi kowa kina aiki zai je ya ji kuke yi na addini amma ba za a tura coci ba baya zuwa coci kurin ku musulmi zai zo ya zauna wani komai da komai da ɗabi'a da komai da kuke yi kiransa zai idan wani taimako ake nema a nan kwai ya kwashe kafin wani an kare ya biyo har sai ya zama ciki a cikin kowa amma wai rahoto yake ɗauka ya je ya gayawa wannan ba aiki ba ne in da aiki ne wanda ba ka da aiki zai dai ka ci dunduniyar ɗan uwanka musulmi wallahi ba aiki ba ne kawai kai dai aikin ka munafurci ka je ka gayawa amma sun masha'in binani la ya dukun jannata nan ma kuma abin da kai shi ne inda mutum aiki zai yi don ya tallafa a addininsa kuma ya yi inda ya tattun ne don wannan kamar wannan masu kirizi din da ake fara yan sirrin duniya kasa a kansu za ka yi ba laifi kai ba amma akwai wanda ba su da aiki duk inda ake gudanar da wani abu na addini ko na ci gaban al'umma su sunan sai zuwa tsaura hoto su je su faɗa kaga wannan na irin aiki ne a manyan malaman garin nan akwai wanda ya ce wani ya taɓa zuwa wannan sai da ya gama kwasar rahoton wata da yake gaya malam ya ce wallahi turo shi haka yi shi ya sai ya gama zama jiki ya komai duk wani abu da za a yi da motsi da komai sai ya je ya gaya mutu an zane zai je shi ta ga wata an nan kallon mu ke sarara domin ƴan uwanmu ne suke kai musu sirrinmu ƴan uwanmu ne da sunan SS amma dai abu mai sauki in ka san gaskiya ka taka ba ya san ba kowa ya yi ya kai da kibun atid ne kai da kake yawo da rakibun atid in ya yi zai kori za ta rakibun atid din an bai isa ba saboda haka ba wai dan wani asas za ka yi abu daidai ba dan Allah za ka yi domin ka san ma yafi mai kaulin illa na dai rakibun atid ko ina rakibun atid da tare da kai to wannan ne yake sa kawar wani abu ba wai wani asas ba to saboda haka wannan shine to shine ma ne yake cewa wa tajassasu ala dawlati almuslima sirka bibiyar daula ta musulunci lisani ta halifin mushrikin kaduwa wajen su gyara kawantan su da mushrikai kawai ba wai dan wani gyara ba a dan ya zanto kawantan su da mushrikai suna yin abu mai kyau a junan su wa kullu hadhihi jara'in duk wannan laifuffukan tusannabu fil qiyas ana hidda su a matsayin ha'inci al'udwa mai girma hatta alkawari ne da ma'asira eh in ka kalli dokokin ma zamani wa yahkumu ala ashabi hayl bil idam wanda aka saba da irin wannan guwa za a zartar mata da hukuncin kashewa ko a kaune shi gaba ɗaya daga ƙasa saboda haka wannan shine tsarin abin da ya shafi fa'idodi da malam ya rubuta a kan kansa daga yakin banu kuraiza malam yake gazuwatu oke ma sababu gazuwatu banu quraiza mene dalilin da yasa aka yakin banu quraiza man sahaba man sahaba raya fi hadhihi gazuwa waye ya dauki tuta a wannan yakin wa man huwa khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bil madina kuma wa annabi alaihi salatu wassalam ya bari a madina ya kamata in ji wannan amsoshin ma sababu gazuwatu banu quraiza me dalili yasa aka yakin karya alkawari da ha'inci mazhaban raya fi hadhihi al-ghadwa waye ba mutun tuta na ali bin abi talib wa man huwa khalifatu rasulillahi bil madina ibn ummi maktum akyau ala hukumi min man man nazalat banu qurayza banu qurayza wa aka ta yanke musu hukunci sa'd bin mu'adh wa ma hukumuhu alayhi me ta musu zau a ala qawm gaba ɗaya a tire wuyan kama adadu man qutila minhum mutum nawa kaje a cikin su yawwa ɗari shida zuwa ɗari bakwai kai fa taruddu ala man yad'anu bil hukmi sadil ala bani qurayza ya salam wani irin rafi za ka yi in wani ya zo ya ce maka wannan abin da kafirai suna faɗa ka a gaskiya ba imani ba kawai aka kama su dan mun faɗa aka rika yayyanka su to wani irin wannan abu da nake so in ji daga gare ku wani irin rafi za ka yi ba idan ya zo yana cewa an zo duk an yi an cire musu ya wannan ba adalci ba ne za ka ce na fahimce ka sai me a wani wani ita Tsara kalla wasu, ai an gama kawai ci gaba zami, ya ce kasashen duniya ma yanzu abun da suke, su zo da aka bari kurai da tun amanar kasa suka yi, kuma a yanzu ma aka ci amanar kasa kashe mutum aiki. Wanda ne ba daidai ba na ku daidai, shi ne tambaye kawai da za ka yi. wancan ba daidai ba ne naku ne daidai wannan wannan yayi daidai kwarai da gaske gazwatu banil mustalik aw gazwatu muraysiya yakin banil mustalik ko kuma yakin muraysiya da ana gaya mu wannan suna malam zai faɗi menene ma'anar su tasammi tasmiyatuha wa zamaniha wa sababuha sunan yadda aka yi aka sanya masa suna mustalik da lokacin da aka yi da dalilin da ya janyo aka yi wannan yakin sun biyar ta zuwa su banin musalik an sanya ma suna yakin banin musalik ne bismi banin musalik saboda sunan kabila banin musalik wato banin min khuza'a wata kabila ce daga wato khuza'a nisbatin ila jaddi mu khuzaima bin sa'ad wanda ake dangana zuwa kakansu wato khuzaima ibn sa'ad ibn auru al-mulaqab bil mustalik wanda ake lakabi da mustalik shine ya janyo وتسمى المربيع دليل يسعى جدا بجوات المربيع كما باسم ماء لبني المستلك سبو ده ونرواني kamar yadda mu ma muna suna ruwa ko Thomas da waye da kaza ruwan duka to su ma wannan ruwan na barin musalik ne yusammal muraisiya ana kiran sa muraisiya li nuzili rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wal muslimina alaihi saboda annabi alaihi salatu wa sallam da musulmai sun sauka a gurin a gurin suka sauka wa kanu yaskununa qudaidan qudaidan sun kasance suna sauka a wani waje da ake kira qudaid guri ne wa usban da kuma usban to bara ma da zai fassara wa huma mawdi'an ma'rufan 'ala tariq bayna makka wal madina gurare ne a hanya waɗanda aka san su wato ma'rufan 'ala tariq wanda suke a kan hanya bayna makka wal madina tsakanin makka da madina shi wancan qudaid din daidai gurin da aka yi yakin badar kun za akwai ruwa in za ku tuna wanda akwai suka tare a wani wato asad asuwar kai wanda yake cewa ibn al-asadi da yake cewa wallahi da ya sha ruwan nan to ta wannan gefen a nan muraiki a kai aiki wannan ruwan muraiki a kai to sai ta tsakanin maka da madina ila makkata ayyam aqrab wato shine mafi kusanci wa ma zama du'a amma lokacin da aka yi faqad waqa ta hadi da zuwa fi sha'ban wannan yake ko an yi gine a sha'ban sanata khamsin min al-hijra ina so ku rike dai yanzu za mu ji gaba zan gane akwai abin da zai faɗo za mu gane cewa lalle kuna rike tarihi ko kuwa bara mu je gaba sai da an yi yaki ne a sha'ban shekara ta biyar min al-hijra bayan hijira wakilin wasu suka ce sanata 60 shekara ta shida mana ya ka iya biyu ne amma an da wakila ma ike sanati arba kamar imamu bukari sai wa shekara ta hudu aka yi to anan nake so ku fahimta da kyau in baka rike tarihin to za a rike ta wanda suke da ra'ayin cewa shekara ta shida suke akwai ibnu ishaq babban malamin kira da ibnu hatim da imamu ibnu jarir tabari da ibn al-arabi al-maliki shi ma yana da wato wannan ra'ayin da ibn kasir da ibn abdulbar da ibn al-asir duk ra'ayin su ne cewa shekara ta shida aka yi gazuwatul muraisiya masu cewa shekara ta hudu ko aka yi akwai bukari imam bukari ra'ayin da cewa shekara ta hudu aka yi da musa bin uquba babban malamin sira ne da imam malik da ibn hazm da ibnu kutaiba da imamu nawawi din ra'ayin su ne na cewa an yi gazwatul bainal muraysi'a a shekara ta hudu a masu shekara ta biyar kuwa musa bin uquba din ne shi magana biti ne ya ce shekara ta hudu ya zo ya ce shekara ta biyar saboda haka da kuma imamu zahabi ibnu al-qayyim ibnu kathir da ibnu hajar al-asqalani amma da da ya fi inganci shi ne an yi a shekara ta biyar kun san dalili dalili shine Sa'ad bin Mu'az na Sa'ad bin Ubada lokacin da lokacin da aka yi zo aka yi wa na Aisha kaki bayan tuno muku sati mai zuwa za mu biya kuɗin amma don ku riƙe gwaran mu faɗa sannan aka yi mata kaki Sa'ad bin Mu'az da Sa'ad bin Ubada sun samu sabani ina so ku rike kalmar nan da kyau sabanin da suka samu da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wane ne oke da suka ga ran annabi alaihi salatu wasallam ya ba ya baki sai ta bin mu'az ya tashi ya rasulullah idan wanda ya cutar ya wato yayi wannan abu a cikin mu mu auke yake ba mu izini mu cire mawuya idan a cikin kasira yake ka ba mu izini mu cire masa wuya sai ta bin ubada ya ce kar ya kake ya tashi sai da ya zanto an yi sa'in sa kun fahimta da kyau ko a tsakanin su to wannan gaban nake so mu rike kun fahimta da kyau ko saboda haka sai wasu ga duk ne yasa kuma za ku tuna an yi shi ne a yakin azabtin kansa ba a shekara ta nawa ta biyar haka ne a shekara ta biyar a shawwal kun ga ko sha'aban sai Ramadan sai Shawwal ko yawa a shekara ta biyar. To idan ka lokaci sannan sa'ad bin Mu'az mun biya cewa ya rasu ne a daidai wannan lokaci lokacin da Annabi Alaihi Salatu Wasalam da aka yi mara rauni a azab shine sanadiyar mutuwarsa. Kun fahimta da kyau ko? Saboda haka idan ka zo kace sa'ad bin Mu'az shi hadisa fil ifki ta aku bayan wajen shekara ta shida ko fiye da haka sannan kuma Sa'ad bin Mu'adh ya rasu a shekara ta biyar sannan kuma gashi ya ƙara existing a nan kaga ba zai ba zai yi ba kun fahimta Allah ya sa kun fahimce ni saboda haka shi sa magana cewa shekara ta biyar ne kuma a watan Sha'ban ya fi domin shi yakin azam an yi ne a watan Shawwal haka wannan shine abin da za ku rika kallo shi za wata tambaya da wani bawan Allah ya mun jiya shekaran jiya muna karanta littafin nan shi tambaye da ya ta burge ni kwarai da gaske shi yake nuna ana bincike sai waye da mun yi mun biya Isra'ila ko a kuma ba wanda ya tambaya ana yawan fada a gurin tarihi dan da sai na Umar ya musulunta ana kiran sallah sai na Umar ya ce a hudu da bata da an kuka gado ko ana kiran sallah annabi alaihi salatu wa sai na Umar ya ce ne haka aka ce ma yi kiran ba gaskiya wani addinin ma aka ce gaskiya ne ya ce to a fita a yi har bilali ya kan awon za ku ga ko yara sun riki ko a wannan yara ya ci da yawa to tambaye da ya ce to a karma kan lawo a shekara ta da da ya kawo bari musulunta na cewa shekara ta biyar zuwa shida shi ne na arba'in da ɗaya shiga musulunci shi kuma isra'i shekara ta nawa aka yace shekara ta tara ko makamantan haka kaga isra'i ya wuce to sannan yaushe aka wuce ta sallah kaga wannan tambayar tambaya ce mai matuƙar muhimmanci da take nuna lallai mutum yana kai gomo ba a wadafta sallah ba sai bayan an yi isra'i saboda haka wacce sallah bilali yake kira har aka fi a fito akwai tambayar kenan wallahi ya buke ni matuƙa tambaya ce mai matuƙar muhimmanci sai na ce masa to kaga wannan tunanin da kai yake nuna ba cewa wanda abin da ake faɗa kurun kus ne dan kafira ba dan kira mata an yi karya dan dan ba ne ba gaskiya ba ne saboda haka wannan karatun da kai yake nuna wancan abun za ka iya fatali da shi ka ruje shi ka ce karya ne saboda haka ba gaskiya ba ne shi za haka ji akhbar umar tarihin umar za a ta kawo al-mawquzat wal mutahaddiya duk za a zuwa ma zuwa ciya amma kana karatu na gaskiya ka san sira kana ana gama fada haka ce kaza da kaza ba daidai bane kamar irin wannan abu haka yanzu da kanka za ka gano ka ce sa'ad bin mu'az bayan yakin banu qurayza ya mutu kuma sai bayan an yi qurayza aka zo aka yi hadisatul ifki saboda haka wannan lissafin akwai sake saboda haka irin wannan mamuka ba gangarin su ake tara wani ya ce kaza wani ya idan ka tashi tarjihi sai ka gano cewa waye ya fi kusa da gaskiya tunda duk ba mai nasi ita kan sun ce suka zo suna faɗar dalilin cewa na azharu indana wanda ya fito wa dalili a gurin mu shine kaza yanzu mun gane wannan ko in mun je gaba ba mu da matsala abun mamaki sauran sira wasu daga cikin malamai suna fara kawo hadisatul ifki ne kafin gazwatul ahzab wanda al'adun littafi ya kamata ya kamata ya zama wanda suka biyo tsarin ibn ishaq gaba daya sun dauki salo ne na cewa an fara yin ahzab sannan aka yi murabbiya wanda akwai kuskure zaka shiga wanda malam ba a haka ya tafi wanda yake daidai shine ra'ayin su Musa bin Uqba sai ibn Hajar na cewa sai da aka fara hadisatul ifki sannan kuma gazwatul azab aka yi wannan shine baka da iskali in ka dau wannan domin sa'ad bin mu'az kawai shi bai rikita ka idan ka ce sai da aka yi muraifi azab aka yi muraifi to sai dai ba dai sa'ad bin mu'az da muka sani ba shugaban aus sai dai wani kake nufi an fahimta da kyau ko wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye to shine ma da yake faɗa a nan wa amma sababuha dalilin da ya janyo ko faqad waqa ta hadil gadwa wannan ya wato yakin ya aku ko fi sha'ban a sha'ban sanata 50 min al-hijra kun ji ko a shekara ta biyar da hijira wa kila sittu am sanata 60 wasu suka ce shekara ta shida amma abin da ya rike nuna kamar malam ya fi karkata a ta biyar din shi ba ga shi na ya ce sanatu hamsin wakila kaga wakilan ba shi ne ra'ayinsa ba amma dai inda shi yake yaya aka ya ka fara kawo kamata ya fara kawo a haɗa muraifi sannan a haza wa ma tababuha dalilin sa kuwa faqad balaga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anna banul mustalik annabi ya samu labarin cewa banul mustalik duk ya rafi sayyidi ibn harith bin abi zina su wannan barin mutsalik din wato a ƙarƙashin jagorancin shugabansu Haris ibn Abi Dirar ya ta hayyuna li harbi Rasulillah suna yin tanadi dan su yaki Annabi alaihi salatu wassalam wal muslimin da musulmai fa arsala ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami sai annabi aika musu Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami ya tani al-khawafi li ko musu labari falakiyal Haris ya ji da hari zo kallama wuye magana ne sun marja ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sannan ya dawo gurin annabi alaihi salatu wa salam fa akhbarahu ya ba ki labari khabaruhum irin labarin su wa ma ya bi tura da irin shirye-shiryen da suka kwana da shi fa da daba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annasa lil khuruj sai annabi alaihi salatu wa salam ya kira mutane don su fito fa asra'u ila zalik suka yi gaggawa wato dan haka suka yi gaggawa ba suka fito to bara mu ci nikahul teke haduwar rundunar guda biyu na dabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almuslimin lil khuruj annabi ya kira musulmai dan su fito liqitalihim dan a yaki baru baru musali fa asra'u ila zalik suka yi gaggawa haka wa qara jama'u jama'atun min almunafiqin sai ga wata jama'a daga cikin munafikai sun fito lam yakhruju fi gazatin qawlaha ina so ku rike nan ba su fito fi gazatin a cikin yakokin da aka yi kafin musali ba tun daga lokacin da aka yi yakin o da aka yi walƙiya aka zan su ba su ƙara fitowa ba su wayannan munafukan sai anan wa qala jama'u jama'atun min al-munafiqina lam yakhruju fi zati qablaha wa tara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya tafi wa man ma'ahu ila badal mustalik da wanda suke tare da shi zuwa ga badal mustalik to me ya faru to shine ma da yake cewa wa kana za'imuhum jagoran su jagoran su kuwa kada an tara rajulan ainan lau ya aika wani mutum dan leken asirin sa shine ainihin lahu mai sa ido wanda zai je gano ma yakhbiru jayshul muslimin wanda zai zo ba da labari ya ati ya zo masa yakhbiru jayshul muslimin ya ba da labarin wato jaysh rinduna ta musulmai wato fa alqal muslimin alqabda alayhi fa qatalu musulmai kawai suka kama shi suka kashe shi da kun ga hukunci tsallake asiri ana kama shi ya zo da shi asiri a kashe shi wata huzaifa ma da kafirai sun kama shi lokacin da ya je laki asiri shi kun ga shi ma na kashe shi zasu to to shine ma ne ce walam ma balagal hadis wa qawmu khabaru sayyid sayyid rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da hadis da shi da mutanen da suka samu labarin cewa annabi alaihi salatu wasallam wal muslimina da musulmai wa annahu qatalu alladhi arsalahu an kuma kaje wanda suka aika to me baro wato wa annahum qatalu alladhina salafu khafu khawfan shadida sai suka ji tsoro tsoro mai tsanani wa tafarraqa anhum kathirun mimman kana ma'ahu min al-arab mafiya yawan mutanen da suke tare da su suka tarwace wa sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wal muslimina ila al-muraysi' annabi alaihi salatu wasallam ko shi da musulmai suka isa wurin da ake kira muraysi' wanda muka ce gurin ruwa ne wa huwa ma'un lahum bi qudaydi ruwa ne a gurin da ake kira qudaydi وأدار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi alaihi salatu wasalam ya kai musu hari wa fugaruna lokacin ba su san me ake ciki ba ya kai musu hari ba su ma san me ake ciki ba wata biyar da rarihi sai annabi alaihi salatu wasalam ya kama wato ƴaƴansu wa amwalihim da dukiyoyinsu da a fi sahihai ya zuwa cikin bukhari da muslim min hadisi bin umar radiyallahu ta'ala anhu حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المصطلق الذي يا كيو بني المصطلق شيء اغار يا كيو متهالي وهم غارونا اي غافلون سنا ركنوا والسني با وقتل مقاتلهم يكشي ذك ما يكن ذك ما كان cikin su wata biya zarari ya kuma ribati ƴaƴansu wa asaba yawma idin juwairiya a wannan rana aka samu juwairiya ko amma juriya unicef ne ba ana iya sa wa ɗan namiji kamar yadda asma'u za ka iya sa wa ɗanka suna juriya akwai wani a cikin malama a jiki sunansa asma'u bin juriya duk wannan bin asma'u bin juriya sunansa kenan namiji ne mana juwairiya ba zuwaira ba ba wuce ce zuwaira a juwairiya an gane ko to shine ma ne yake cewa wa hiya bintu sayyidihim al-harith bin abi zira ita kuma juwairiya ita ce ai shugaban wa'annan balul mustalikin wa'annan kafira fa kanat min jumlati sabi fi tilka al-ghazwa wato ta kasance min jumlati sabi wato daga cikin jumlar wanda aka ribata a wannan yakin wa kanat fi sabi sabi bin kai. tana cikin rabon tafiya sabit bin kais radiyallahu ta'ala an Allah ya tsara masa yadda fa kata ba sai rubuta mata fanta kun san waye sabit bin kais din nan shine wanda Allah ya zofa a suratul hujurat ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi sai dai zuwa fa fada annabi Allah ya ce ya ku wanda ku ba da gaskiya da Allah da biyu ku daina daga muryar ku saboda ta annabi alaihi salatu wasalam sai dai da zuwa sai Allah da shi wannan ayat domin yana da murya Allah ya ba shi wuriya sai ce bigiya da kawai annabi ya zo ba da kwana biyu baya ganin sai ce ina wani aka ce yana ta yau kansa kurku ya ce wai aya ta sauka yana ɗaga murya kada ya je Allah ya kama shi sai annabi ya ce ku je ku gaya ba ɗan aljanna da yake baya daga cikin irin wayannan mutane saboda haka sannan ya fara dawowa ma da annabi alaihi salatu amma da ya koyi kansa a gida saboda murya da Allah ya ba shi Allah ya ce kar ku daga muryoyinku saboda ta annabi alaihi salatu wassalam domin ya riga Allah ya faɗa abubuwa a gaba sai ya ɗauka da shi yake to shine to a arabansa ta faɗa fa adda ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wa salam ya biya mata wannan da jira a fiqhu ko a tira a risala muna gani al mukataba shine a rubutawa mutum banza ya je banci kansa wai da na Aisha ta yi wa Juwairiya to sai yake cewa fa adda ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam وتزوجها يعني هي بيا متى وبيا أوليتها فعاتق المسلمون sai musulmai suka rika yanta bi sababi hada zaut dalilin wannan matar mi'atan mi'atan min banil mustalik sai da suka yanta wato mutum ɗari daga banil mustalik qad aslamu su kuma gaba ɗaya suka musulunta wa qalu asara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna jin annabi ya yanta juwariya duk wanda yake da baiwa a kakai da zai zo ce kai sirkan annabi za mu aje a bari a kakai mu kai shekara yanta ta suka rika yanta su gaba zai suka yanta mutum ɗari saboda ba za su aje sirkan annabi a matsayin bayin su ba hasbunallahu wa ni'mal wakil ji kauna ta gaskiya maliki sa'a an ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha ya inganta daga na ummul mu'minin da Aisha Allah ya kara mata ita menene ya inganta din to shine yake cewa anna qalat ta ce fa ma alamu imra'atan ba mu taba sanin wata mata kanat ala qawmiha a'zam barakatan min hawa wadda take mafi girman albarka a gurin mutanen ta fiye da juwairiya ba ku duba ku gani irin albarkar da ta samu dalilinta mutum ɗari sun musulunta dalilinta an kyanta mutum ɗari إن إغارة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق قبل إنذارهم كانت لها أسبابا حرفوا da annabi alaihi salatu wasalam ya kai wa banu mustalik alhadi wa sani ba tana dalilai domin an samu muhammad al-ghazali wani mutum al-ghazali ba abu habib al-ghazali wanda suke challenge cewa wai suke suke yake cewa shi ba san ba haka aka ba annabi bai kai mutane ba sani ba wasu kuma daga cikin wato oriental suna cewa a wannan zalunci a ta ji akwai mutane hari ba sani ba kaza kaza kaza suna irin wa'annan maganganu to shine aka yawa dalilin da yasa aka yi musu hari ga su kamar haka fa hum qad balagatum da'wati rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa aka yi musu hari na farko da'awar annabi alaihi salatu wasallam kiransa ya ya je gare su ثم إنه في حالة عبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين sannan suna cikin halin yaƙar annabi alaihi salatu wasalam da musulmai mun bi tilaki ma al mushrikina fi ghazwati uhud tun daga lokacin da suka haɗu da mushrikai a yakin uhud ai da su kama annahu na uku kama annahu yajma'una ala al-jayshi wa ya'uduna al-udda li hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama yadda kuma sun haɗu yajma'una al-jayshi suna haɗa dindina suna yin tanadin makamai don su yaƙi annabi alaihi salatu wasalam وكان بعض هذه الأسباب قاسية غير الكون ون دليلهم فيائسة في جواز تبييتهم وقتالهم wajen wato halaccin kai musu hari da yaƙar su akwai wani dalilin ma dalili na gaba kuma shine saboda gidajensu akan hanyar mutanen madina yake akwai barazana cewa idan ba a kawar da su wato duk wanda zai koma madina tunda su yahuda ne akan hanyar suke za su rika kashe to shine ma ne yake gaya mana anan دور المنافقين في هذه الغزوة رم شيني دور kamar yadda yan fim suke fara a rol ɗin da wani ya taka to wato irin matsayi da matakai da munafukai suka taka a wannan yakin sabaqat al isharatu ila annahu qad kharaja lalle al ishara abun nuni ya gabata ila annahu qad kharaja fi hadhihi al ghazwa adadun min al munafiqin lalle wannan yakin kuwa wani adadi na munafukai sun fita minhum man lam yasbiq lahu al-khuruj qablahuma a cikin su akwai wanda kafin wannan yakin bai fita ba kafin wannan yakin duk yakokin da aka yi a baya bai fita ba wa kad kana ma'a mura'atu abdullahi bin ubay bin salul a cikin su akwai president shugaban su na munafikai shine wato abdullahi bin ubay bin salul to shine ma da yake cewa wa ma kana khurujihim li ghairi batil isara fito wasu bata fito bane fate ga wani batil isara fate sai dan zo wato su kunna wuta kawai wa isaratul fitna bainal mu'minin su kuma kunna fitina su tada fitina tsakanin mu'minai wa hiya dabi'ihim alladhi la yatabaddal kuma ita ce dabi'a da ba za ta canja ba wa tafiyatihim allati la tataghayyar da kuma wato tsarin su wanda ba zai taɓa canjawa ba shi ne ta jiya ta yi mullati la ta tagayyar tsarin su wanda ba zai taɓa canjawa ba to shi ne wani yake gaya mana a nan cewa kala kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake laukara jufikum ma zadukum illa khabala Allah ya ce da sun fito a cikin ku masu wannan munafikan ba abin da za su kara muku illa khabalan ba ce khabal menene khabal shine fasadi barna shine illa khabalan wala awdahu khilalakum da kuma sun rika sun rika tuttuzawa sun rika shiga tsakankanin ku yabguna kuma fitna suna neman fitina akan ku wasikum sama'una lahu a cikin su akwai ƴan leƙen asiri masu ɗaukan maganganun ku su je su gaya musu wallahu alimun bi zalimin lalle Allah masani ne ga azzalimai wasiya wa dake rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-ghazwa yayin da annabi alaihi salatu wasallam ya dawo daga wannan yakin kuwa wa inda nuzulihi bi ma'il muraisi yayin da ya sauka a wajen ruwan da ake kiransa muraisi kashafa al-munafiquna an ba'd ma yubayyituna adu min al-adawa sai munafukai suka buɗe duk abin da suke kwana da shi na daga adawa ga musulmi wa ma yaktumuna hu min al-hikdi da abin da suke koyewa na daga munafurci ko ko ko kullata wal karahati lil islam da kin musulunci wal muslimina da musulmai wa gaiti bi ma yarawnahu min min intisarin da kuma irin fushin su dangane da abin da suke gani na irin taimaka musu fa zahara Allah ta'ala hadal maqbu'u sayyid sai Allah ya bayyana wannan lukuburtin memuni wal maknun al khabith da kuma abin da suka dana da suka koyi memuni har yau wa hada shahidun ayanu yurwa zalika fi tilka al gazwa eh wannan shaida ce asili yarwi zalika fi tilka al gazwa wanda wanda za a rawaito ma a wannan yakin za a rawaito maka dangane da abin da suka yi a wannan yakin malai an zaid bin arqam an karbo daga zaid bin arqam yace kharajna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun fito da da annabi alaihi salatu wasalam fi safarin asaban nasu fihi shidda a wata tafiya wadda mutane sun samu tsanani mai karfin gaske a wannan tafiya fa kana abdullahi bin abi ubay bin salul abdullahi bin abi dan ubay dan salul kana ne asabi ya ce wa yan tawagarsa la tunfiqu ala man inda rasulillah saboda ana cikin yunwa sai zo ya kalli munafukai ce daga yau ku ƙara bawa wanda suke tare da annabi alaihi salatu wassalam abinci ku ƙara ba su hatta yan fadu min hauli ya ce sun tarwatsi daga gefarsa wa kana ce kuma cewa la in raja'na ila al-madina kuma idan suka tarwatsi in muka koma madina la yukhrijanna al-azz min al-azab wallahi mabuwa ya ce sun fitar da makaskanta wai sa annabi ne makaskanta shi sa Allah ya ga wani azratul munafiqun هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون لا يفقهون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون وأن النبي بسبب ذلك وأن su suka faɗi wannan kalmar in muka koma madina za mu magoya za su fitar da kaskantattu kada shi zai dubi na arkam yana cikin sa ba ba munafiki bane yana cikin yan tawagan su ubayi abdullahi bin ubayi bin salul kawai kana da yace ba dai tun nabi sallallahu alaihi wasallam yana jin haka sai sauri ya je ga annabi bi da fa akhbatu bi dalika rawaki labari fa arsala ila abdullahi bin ubayi bin salul sai turawa abdullahi bin ubayi dan salul fa ta'ala ya tambaye shi fa ta'ala yaminu ma fa'ala a kawai dai dai zai rika rantsuwa ba yana na rantsi da Allah ba aikata haka ba ƙarya ne yawan rantsuwa yana nuna alamar mutum munafiki ne wallahi ƙarya ne ai kaza ya rika rantsuwa fasala ce ce kaza ba zai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai zai biye wa annabi alaihi salatu wasallam ƙarya kale yace fa waqa fi nafsi min ma qaluhu shidda zaid bin arkam yace wallahi sai na samu tsanani cikin zuciyata na ji na tsani kaina ni da ba na zo na faɗa hatta an zara Allah tasdiki har sai da Allah ya saukar da gaskiya da Allah ya saukar da idza da akal munafiqun idan munafikai suka zo ma qalu na shahadu innaka la rasulullah zaka ji suna cewa mun shi da lalle kai annabin Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya san kai manzansa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakatib Allah ya san cewa lalle munafikai ƙarya suke haka idza da akal munafiqun daga yau in kana karanta sai ka tuno sababin nuzul din da saboda ne zai dubi na arka wannan shi yake sa fa karatun mutum ya zauna irin wannan domin kana biyawa to ka rika tunowa me ya faru shine sababin nuzul an zo kana ce za ka iya tuno me ya faru ko kana biya a sallah ko a wajen sallah ittakhadhu aymanahum Allah yake sun rauke sun rike rantsuwarsu junnatan a matsayin garkuwa fasaddu an sabilillah hayran su suna toge wato wato hanyar Allah madaukakin sarki innahum sa'a lallai abubuwan da suke aikata ya zanto yana da matukar muni to saboda haka wannan shine asbab daga nan har zuwa kan inda Allah ya ce wa mulazina la tunfiqu wato hawa da suka ce har karshen aya walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha tika shine sababul nuzul dinta to shine ma da yake cewa annabi alaihi salatu wasalam kale yace a babata ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne da bin arkam yace sai annabi aika mu wa kale yace inna Allah qad saddaqaka ya zaid hakika Allah madaukakin sarki ya gaskata ka ya kai zaid wa an jabir bin abdullahi radiyallahu ta'ala anhu ma qala an karbo daga jabir da abdullahi Allah ya kara masa yadda yace kullabi ga zati mun kasance a wani yaki faka ta rajulun min al muhajirina rajulan min al ansar kawai an ce ɗiban ruwa sai wani mutum daga cikin al muhajirun wanda ake kiransa dahda ibn mas'ud al gifari dan mutanen gifari kawai sai ya zunguri wani mutum daga mutanen Madina wanda ake kiransa Wasnan ibn Wabur al-Duhani Wasnan ibn Wabur al-Duhani saboda haka sai dan zunguri shi kaga wannan balantare ne wannan kuma muhajiri ne saboda haka sai kawai zungurar ta din da ya ga ai tsaraba hu birdili ya dan zungure shi da kawarsa bai ma sani ba ko ya sani fakanin ansari sai wannan mutumin Madina kiwa mutumin madina shine wasnan ibn wabur sai ya lal ansar aka ce a jahiliya da ba in suna neman taimako ya ce ya lal kaza to ya nemo duk wanda ya zuwa nan an kira sunan kabilar da zai shiga gida da koma doki kun za ka fice sai a shekarar ɗari da ashirin ana faɗa akan wani abu akan wando da yin miya sai a shekarar ɗari da arba'in ana yi haka suke a wannan lokacin saboda haka yana faɗar haka وقال المهاجري مهاجري yana ganin ya faɗa haka shi ma sai ta ya lal muhajiri ya ku daren muhajirun fa sami'a dalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi na jin haka fa kana ce ce ma ba da da'awar jahiliya kuka mai ke gare ku kuke da'awa irin ta jahiliya fa akbaru sai suka baki labari fa kana sai annabi yake da'uha ku kyale wannan maganar fa innaha muntina domin abu ne mai dori mai wari فسمع بذلك عبد الله بن ابي بن سلول عبد الله بن ابي بن سلول لكن سوى النبي النبي انا اي فدا فقال سيتي فعلوا حكى يمنا شي زوي اي فدا saboda munafiki ne wai dan me haka annabi ya mana amma wallahi la in raja'na ila al-madina na rantsi da Allah an muka koma Madina la yuqri janna al-aashu ina akala mabuwaye sun sai sun kowar makaskanta wai ta annabi ne makaskanta فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم النبي زي سابو wannan labarin فقام عمر sai Umar ya biki فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق ya ne ne zai cire wuyan wancan munafikin a wata ruwaya cewa ya rasulullah ka umarci abbas ya je cire wuyansa wata ruwaya aka ce shi ya faɗa da kansa wasu suka ce sai ne aka ce ya ce kyale ne da aka an zalin da annabi ya rage sai ya ce to umarci abbas ya je ya cire maka kai in ka haɗa ruwa ya guda biyu ke an fahimta da kyau ku fakana ya rasulallah oke fakana nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake dawo alaihi la ya tahaddathu nasu anna muhammadan yaqtulu ashabu saboda mutane kar su zo su rika cewa annabi yana kake sahabbansa a ganin ido ko ana gani tunda an kai rabon annabi an dauka ra'ayi sahabi ne duk ɗan wanda za su rika cewa suna kai kallon shi suna kashe junansu wanda suke karkashin nasa masu yake kashewa to saboda haka wannan shine abubuwan da ya kamata mu kalla mu kuma kula da kyau sati mai zuwa za mu tsora akan duro kuma mu shiga kagen da aka yi wannan baiwa Allah mu ji menene wato abubuwan da yake akai abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladarsa wannan muka yi kuskure Allah ya ɗaukakin sarki ya ya zai mana kullu ma tasma'un alhamdulillah rabbil alamin دحداح na to akwai akwai da malam Muhammad yanzu ya faɗa muna bukata da Allah yan uwa su sa shi wannan ango a cikin addu'ar su musamman a lokacin da aka zo sujada sannan kuma muna tawassuli da wannan karatu da muka yi da sunan Allah kyawawa akwai mara lafiya da muke da shi muna fata Allah ya kara masa lafiya Allah maɗaukakin sarki ya tashi kafaɗinsa ya sa kafara dukkan marasa lafiyar mu na gidaje da asibiti Allah maɗaukakin sarki ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu wannan aure da za a yi za a je guri mai nisa Allah ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya Allah maɗaukakin sarki ya sa mata arziki ce Allah maɗaukakin sarki ya kaɗe fita muna da kuma ubangiji da sunayensa kyawawa Allah ya ƙara rufa asiri duniya da lahira waɗanda suke sa wa harkoki na aure a gabansu Allah ya shige musu gaba masu neman aure Allah ya ba su yadda za su kuma ya sa albarka a cikin rayuwarsu masu neman aiki Allah maɗaukakin sarki ya ba su waɗanda suke neman admission a makarantu Allah ka taimaka musu waɗanda kuma suke karatu cikin wanda suka yi jarabawa Allah ka ba su sa'a muna rabo ubangiji da sunayen sa kyawawa Allah ya sa karatun mai amfani wa duniya da lahira shugabanninmu Allah ka musu jagoranci Allah ka ba su ikon kulawa da su muna roƙon ubangiji da sunayen ka kyawawa da tsofin ka madaukaka Allah ka ƙara ba wa ƙasar nan zaman lafiya Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وسانا بالدعاء اللهم انت عالم بأوائدنا فاقضها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم خذ بيدنا الى طاعتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.